بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكهن أزواجهن حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو آمر المقع العقدي حدثنا عباس بن راشد حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تقرب إلي وقال إبراهيم أن يونس عن الحسن حدثني مع قلب يسار حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت مع قلب يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فهدبها فأبى مع قلب فنزلت فلا تأبلوهن أن ينكين أزواجهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلى نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب وإذا طلقتم النساء idan kuka saki wato mata kuma laguna ajala hunna suka kai ajalinsu ma'ana wato ido su ta kare wala ta abulu hunna eh kakku wato wato kakku tsare su ma'ana ku hada auren wato an yanke na daga ke auren ta aure a zuwa da hunna wato ma wato mun mazajen su ko ko ana so su koma gidan mijin su idan mijin mazan su yana jin su suna su ce suna son su ba sake daura auren dai har sun gama idda a daura auren su koma حدثنا أبو عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أيوب العقدي وحدثنا عباس بن راشد حدثنا الحسن قال حدثني ماكل بن يسار قال ماكل بن يسار يشي كانت لي أخت ina da 'yar uwa to hukamu ana neman aurensa ilayyar gare ni wakala ibrahim ibrahim ya ce ya ji wani labari an yi nusa daga yunusa an yi nusa kuma an hasan daga hasan shi kuma hasan wannan wani wato wani sanadi ne wata hanyar sanadi ne yake cewa haddasa ni ba a cikin ba cikin mai tsari ba cikin mai tsari ya san da ni ya kuma sai kuma juya wato ta awilin sanadi ha ta awilin haddasa na abu ba a wani yake wato abu ba ya zantar da mu hadisana abdullahi abdullahi ya zantar da mu hadisana yunus yunus ya zantar da mu an hasan daga azan an da hukun ka ba gilum ne tani cewa ƴan uwan ba gilum ne tani sallaka ha zo ji a mutunta ya sake ta to fatara ta ha da ya sake ta sai ya bata a can ka zanci da zuwa har sai idda ta ta ƙare fa ba ba gilum sai ba shi yake ya zo ta tsare da zuwa fa ka ba sai shi mijin nasa ya kuma zuwa ya nemi ya sake wato ya sake ɗora musu aure eh fa ba ma shi sai ba kilbin ya sadu sai ya ki to fa nazara to sai wannan ayat ta sauka fa la ta dulu hunna an yi ki na zuwa da hunna
باب الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلى بما تعملون خبير يعفون يحبن حدثني أمية بن بن بسام حدثنا يزيد بن زريع عن حديث عن ابن ابي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال قد نسختها آية أخرى فلما كتبتها فلما كتبتها أو تدع أو تدع أو تدعها قال ابن أخي قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منهم من مكانه حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شبل علي بن ابي نبيه عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال كانت هذه العدة تأتت عند أهل زوجها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى القول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم بما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لهن تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فالإدة كما هي واجب عليها فأمر ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نصحت هذه الآية إدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا قال أداء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتأسد حيث شاءت ولا سكنى لها وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيه عن مجاهد بهذا
akwai dogon tana da tsawon wani na'am wa an min ajin ana dayin annabi da abbasin qala nakahat hadhihi al-ayatu iddatu hati alaha fata'tadu haythu sha'at li qawli llahi ghayru ghayru ikhrajin nahwahu
zuwa dawo don fara da zuwa dawo wanda dare bayan sallah babu babu fadin Allah da yake wanda yake ji wanda ne yake wa moran yanko wanda wato ake fitowa daga cikin kowace ruwa ya zaruna a zuwa ban mace sun su wato zuban mazajen su masu ban mace wato a cikin zuban mace sun su to ya tarabbasna matan su tawaya ne da an fi da kawunan su arba'ata ashhur wata hudu a cikin da kwana goma mana shi ne wato iddatul wafat kenan eh har zuwa wala zuwa ta mu da khabiyu hadana yake mai cikin lissani hadana ya cikin da yayi an hadisi an ibn abi mulaika ta kala ibn abi mulaika ta yace kalam da zubair abdullahi dan zubair yace قلت لعثمان بن عفان لا فنانات عثمان عفان عثمان بن عفان نكم جيد لكي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال في شيء زي ده هو يقول كان نسخت الآية الأخرى sai aya ai ta yi musu wannan eh to falima ka tabtaha sai sai tambayi da Allah Usman shi kuma shi da su dan bai ka rubuta ta eh au ta da uhani in ka baka farta ba kala sai ki ya bara fi ya dan uwana ai la ubu yin shay'an min min makani to zan tambaye wani abu daga cikin wasu abin da Allah ya so kamar daga inda yake duk abin da aka sauka inda yake a nan zamban shi a duk na yin sahabu a duk na rawu a duk na sirrin a nan najeriya biyan an mujahidin wasu ibn najeriya biyan ya kamo daga mujahidi Allah da yake cewa wanda ne da gona yau ko yau na zuwa da tsara mujahidi yake kare kaji yake gani wannan abin da wannan aya take magana tana magana ne akan wato aikin da ta'attadu inda ahlul bayt ya mace idan mutum ya rasu da za ta shida a wajen ahalin mutum naka to wannan kuma wajibi wajibi ne ke wannan to shi ke rabba an zara lahu sai Allah ya saukar da wannan zai yi sauko wani nuku wanda nuna a zuwa kan wasiya salli a zuwa cikin bata yi da haulu gaira irani sai za a fa'in haraji na ko wala su na halin kun kima fa Allah sai an fi nan maro ta'ala shi ke nan sai su ji Allah lahu la'aka ma masalati arba Allah ya sa mata cikakken shekara kama da ashirin wata wato bakwai wacce yana da rikin lokacin da laiwa da da kwana ashirin ai wacce ya kan akan bisa wasiya in sha in sha so sakarin su su zauna shi wacce ya ta a cikin wasiyarta wa in sha in ta so kharaja sai ta fita ba ka ta zauna nan na samu canji a na kuɗi ka gaya ba na ana samun canjin nan na
وهو قوله تعالى الشيء فضل الله تعالى أن يجي غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم إيه، فالعدة إلا دي كما هي كما هي ذاتك واجب واجب هي عليها أكمل شيء وزعم ذلك وتبان يعني وأن أبو جاهل لك أبو جاهل وقال أتاه ولا أتاه إنتي كان من أبواس أبلا كان أبواس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها وأن الآية تقول wato hukuncin yin iddata a wajen wato ahalinta fata a kan su sai idda aisha a cikin da ta so ruwa kawai la ta ala sai ne sunan Allah ta ala da yake gayar ikrami eh ba tare da wato kunta ta ba in ta so sai ta yi Allah ta ba la ta wa ce in sha in ta so in saddace idda inda ahli nan da wato ahalin mijinta wa sakadat kuma ta zauna ce wasiyarta a cikin wasiyarta wa in sha kuma ta so harajar sabta da ke wani wuri da yi kawai da zai ta ala kuma kuma ala ta ala da ce fala na alaikum fi ma fa Allah wato ba laifi a kan cikin abin da su suka aikata kala ta ma na ta wuce wato kuma ja al miras bayan da ai wannan sai ayar mirasi ta zo fanda ta hasu kuna shi da nan sai shafe wato wato ba da gurin zama ga mai hidda da zaran masu mutu ya mutu da duk kayan sa ya zama wato mirasi inda ma mata take ciki na ma ya zama gado saboda haka ta ke nan an shafe su kuma babu ita wata ta sai da ke inda an shafe in ta zo wani wala su kuna la ba wajibi ne a ba ta inda za ta zauna ta idda ba wa an muhammad bin yusuf an zama da muhammad dan yusuf yake haddathuna warqaw warqaw ya zo da mu annabi ali ne jiyan da annabi ali ne jiyan an mujahid daga muhajir mujahid jihada ya zartar da mu wannan ba duk da ajini ce an ga wannan kai da ajini ce ran kai daga dan abin da ban da Abdullahi bin Abbas qala Abdullahi bin Abbas yace nasakhat hadhihi al-ayat wannan aya ta tace ittaka inda ta fi ahliha a cikin wasu ahliya ahlinta fata asabi shi ne sai ce idda hal sha'ati in tuzo bi qaulillahi saboda fatan Allah da yake gaira ihraji wato wato ba tare da kuntatawa ba eh eh ba ba ba ba ba ya ya ya ya ya ya ji ke inda ya ba ta ɗau kudin da ya bari a gida ba inda kudin zama gagari sai dai in a kudin da za a yi ba a ba a biya mata
حدثنا هبان حدثنا عبد الله اخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست الى مجلس فيه اذن من الانصار وفيهم عبد الرحمن بن ابي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن في شأن شبيعة بنت الحارث فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك وقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة ورفع صوته ثم قعد ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف فقلت كيف كان قول ابن مسعود بالمتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليل ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد السولى قال أيوب أم محمد لقيت أبا أتية مالك بن عامر
حدثنا جبال حدثنا عبد الله أمرنا عبد الله بن عوف عن محمد بن سيرين قال محمد بن سيرين وجه جلست نظرنا إلى مجلس زوال والمجاني فيه كل من الأنصار أقول من يمن من يمن مكان مكان الأنصار مكان المدينة وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى أتكلم من يمسكين هنا ولا وجه الأنصار أقول عبد الله بن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عثمان كان فكان أم بتاع حديث من عبد الله بن عثمان في شأن سبيعة سبيعة في شأن سبيعة بنت الحارث يا حارث إذا سبيعة بنت الحارث وتقول أنت يا رسول تشيني bayan mutum ta yaro su ba duk da baki ke sai ta ga jinjiri ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga shi ta samu wajen aure ta ga halin jiki shi ke nan manzo Allah ya mata ne yace su je ta ta je ta aure shi ke nan sai ta je ta aure eh فقال عبد الرحمن سي عبد الرحمن يقول ولكن أمه سيدي أم تساعد لا تسنتي لا يقول ذلك بايع فعل ذلك والله وقلت جنسي إني لدريم نيجي والله لا لا لا فقد كرجي وهو كرجي لا يا كرجي إن كذب إن دي حد لا يسمي كريا على رجل فتوى مسلم في جانب الكوفة وليس أجانب كوبا شين عبد الله بن عثبة عبد الله بن عثبة ما هو كوبا kuma ya mutu a kuba shi ne wato da yake cewa zin jijan da kuba ce wani fa a sautin hutu ya ɗaga sautin sa tsara ce ce sun makarar su sai na fito fa da gidi malika na amirin yana haɗu da malika ɗan amirin au malika na abu ko malika ɗan abu wannan wato shakka wato kokonto ne daga rawi mai ruwaya ƙulce ya ce kai mutane ne ƙaunar ibn mas'uli yaya zancen ibn mas'uli ya kasance المتوفى عن هذا الجهاد هو تأكوى مجن تيرا وتأكوى مثلا مجن تأكد وتأكوى مجن تيرا وهي حامل لله من سكي فقال سيدي قال ابن مسعود قال ابن مسعود قبل ابن مسعود سوى آه تسألون عليه حتى قليلا eh sun fa san ya maka kagari gudana fa fa fa kaurara maka wato idda eh ma'ana ta maka in suka kaurara maka idda kaga za ta musu idda mai tsayi eh idda mai tsayi wato shine wata tara eh da tun daga wata tara har zuwa wato shekara hudu eh to wala wala ta alula wala ta alula hatta zuwa mutada wala ku sanya masa rubuta ba eh ma'ana rubuta shine dama ya rubuta suke shine kawai in dai mutum ya yaro ya bata da ciki ko da ba a samu arba ta ashirin mu ashirin ba in dai ta aini cikin shi ke ta gama ta gama ita ta da nazara suratun nisa'i suratun nisa'i al-kusura ga jera ta sauka kabla ba da sula bayan wato bayan mai tsayi ita ce wato suratun nisa'i wanda take kusura wato take ga jera ita ce suratun talaki eh wanda take kuma sula mai tsayi to ba fa ita ce suratun nisa'i suratun bakara ce ita ake yi don wannan aya amma wasu suke wannan hukunci a cikin suratul baqara ta take eh to ita ce wasu suke tura kenan wa qala ayyubu an muhammadin da kita ba a ce ta ba shi min jikina ina to ita tura ita ce suratul baqara ba za a dauki cewa a kan wato ita ce suratul nisa'i ba eh, saboda wannan ayar da take magana wacce ne ke magana a kanta wanda Allah ya ce wa lalina ya ce wa kowar minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلتم في أنفسهن في المعروف والله ما تعملون خبير سورة البقرة من آية 234 وإذا تقول لهم باب وسورة سورة من أي وقت تتوى سورة البقرة تأتيها القرآن فإذا كما هذا حكمت الألات حكمت shika shi ma ya zo zuwa a cikinta to haka idan an ce ayatul rasulatu talakin kutwa wato wasu suke a suratu talaki wasu suke a karatula wajen tsayi ita a ce ita da shi da suratul bakarati ba wato wannan suratul nisa'i ba na'am باب حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبيدة عن أبيدة عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الرحمن حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام حدثنا قال حدثنا محمد عن ابي لك عن ابي رضي الله عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديث حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس منع الله جميعهم وبيوتهم او اجوابهم شك يحيى نارا
wato wannan hadisin da muka wuce na baya wato yana nufin cewa wato suratul salat wannan gajeriyar abin da zuwa a cikin ta shi ne ya nufa a kan ta baya akan abin da zuwa a tura a cikin suratul bakara na da mu kara
وقوموا لله قانتين مطيعين حدثنا مسدد وحدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه بحاجته حتى نزلت هذه الآية أشهد على الصلوات والصلاة البيضاء قوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت
babu ajizu an salawatu wa salatu musa ku ce ayi sallah da sallah wato al musa sai ku ci lokacin da kake hadin abdullahi bin muhammad hadin la yazi la wan ra ya mu an muhammad an ubay daka an aliyin kuma yaji ya kaba daga sayyidina ali radiyallahu anhu wallahi da shi kana sayyidina ali yake wato kana nabi sallallahu alaihi wa sallama to shi ke yace ha ta'wilu ya ta'wilu sanadin hadithana abdurrahman حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه وعن عبيدة يا كبر سيدنا علي رضي الله عنه على ابنتي أن النبي صلى الله عليه وسلم شاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فتى يا شي يوم الهلك لا نوى يا يا كنغانوا اتحبسنا عن صلاة الإسلام wato waɗannan sai kafirai sun tsaye ku gaba yin wato salatu da hatta ga mutu shamsu har sai rana sai da suhadi salatul wusta kaga anan sai a fahimci sallar la'asar manzo Allah yake yi mala Allahu kuburau Allah ya cika kaburburan su ko buyutahum da dakunan su wa azwafahum da cikkunan su wato shakka ya haya ya haya ne ya ku kwanto a cikin wato shauki wato a cikin wato hadisin yace ko Allah ya cika sunaran da wuta babu wa qumu lillahi qanitin ai qanitin din ai mutiki suna masu biyayya ga Allah حدثنا ابو جديد حدثنا عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقمه wato abi amru shebani ya kama daga zai dan arkama kala zai dan arkama yace kunna na takallamu fi salati da mun kasance muna yin magana a cikin sallah yana sallah to shi kenan sai mu kasance masu yi yukallimu ahaduna akahu sai mu sai ya rika magana da dan uwansa shi hajji cikin bukatarsa حتى نزلت هذه الآية حتى لو أن الآية تسوكا ألا إلا تعاجزوا على الصلوات بشيء تسلولي وصلاة الوسطى تصلى وتصلى أثر كوتا مغربا كوتا كوتا إيسا كوتا أسبا وقوموا لله قانتين فسيا كنا واتوا واتوا واتوا واتوا masu kankan da kai lillahi ga Allah da fa'umar fa'umar na sai aka umarce mu su wato a cikin wato ne bai rufe yin shiru a cikin sallah da wannan ayar ta sauka don ji salatul wusta wato an yi kokonto a cikin ta eh a mazhabar mutum imam malik wato ba wata sallah sai da aka ce mata salatu nisa wani kwallon an ce asuba wani kwallon azhar wani kwallon al'asar wani kwallon magariba wani kwallon isha amma a nan hadisin abin da za mu fahimta ya nuna mana cewa kamar sallar la'asar ita ce salatu nisa amma a mazhabar imam malik salatu nisa mutum ya rinja ya yi sallah asuba saboda ta kare hukuncin dare da na rana hukuncin dare wato ita kaga salatu ta ba a yi sallar asuba ba a yin ta sai alfijir ya ke to shi kuma alfijir ke to wata ai fitowar rana ce to kaga ita kuma hukuncin sallar dare a shari'a musulunci bayyana karatu ake kamar magariba kamar isha to amma ita da ke alfijir ya ke to hasken rana ya bullo amma an ce a bayyana maka karatu to kaga a nan sai aka ce kaga ka ɗau hukuncin dare a nan hukunci kuma na biyu shi ne lokacin da ya halatta a sallaci sallah asuba to idan mai azumi ya dau azumi ya ci abinci a lokacin to ba shi fada azumi to kaga a ce ta kare hukuncin dare shine na bayyana karatu ta kare hukuncin rana shine na rashin ci da mai azumi in yana azumi da shi yasa sai suka ce to wannan za ta mutu abun maza ba wato ita ce wannan sallar sallar sallar asuba idan dai mafi ƙarfi ne suka tafi a cikin wato suka tafi wato malamai da yawa sun tafi akan wannan to shi kuma hukumul lahi kanti alqunut abin da ake nufi da qunuti wato akwai fassarori da yawa eh kamar nan ya fassara shi da as-sukut eh ai kawaici da shi to kuma wato malamai suna fassara shi da cewa wato wanda yake kira ga Allah wanda yake tsaye wajen kira ga Allah ko kuma mutumin da yake wato kankan da kai suna ana ce masa alkunut kuma wato ana ce da alkunut ma kamar wato addu'a a cikin sallah kamar yadda yake yin addu'a a cikin sallah addu'a ko a raka ta biyu to shi ma ana ce masa kunut eh wani kaulin kuma ana cewa shi alkunut wato wani abu ne wanda yake ake kulle shi a cikin wato zuciya eh zuciya ce take fassara shi wato a aikace shine na da'a wata da'an nan ba a bayyana take ba da'a ce ta zuciya domin kamar yadda muka sani bayan Allah wanda suka yi ta a cikin halaran ubangiji su ba cikin su ne kawai yake bauta ba zuciyarsu da ruhin su bautar da zuciyarsu take yi cikin su ma ba yin wannan bautar eh amma wa su ne kawai suke bautar jiki shi ke nan lokacin sallah ga mutum yana tumura ya sallah ya rasa ya kuhu ya sajada shi da nan wannan ibada ce kowa da kowa ya yi musharaka a cikinta to akwai kuma ibadar zuciya wanda mukarrabai mukarrabuna wanda suka fi kusa ga Allah to su a wannan lokacin a nan suke tsere tsakanin su ibadar zuciya to dai suna an fafasa an fafasa wannan da yawa ne eh sai daga shi ke nan wannan to باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال ابن جبير كرسيه علمه يقال فصلة زيادة وفضلا أفرج أنزل ولا يؤوده لا يشكله آدني أثقلني والآد والعيد والقوة السنة نعاس يتسنه يتغير فبهت ذهبت حجته خاوية لا أنيس بها عروشها أبنيتها السنة نعاس ننشرها نخرجها إيثار ريح آتف تحب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار وقال ابن عباس خالدا ليس عليه شيء وقال إكرمة وابل مطر شديد الدل الندى وهذا مثل عمل المؤمن يتسنى يتغير حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام ودائفة من الناس فيصلى بهم الإمام ركعة وتكون دائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلوا الذي معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
babu kawai ne azza wa jalla babu fadin Allah azza wa jalla in hukkin fadin jalan kawai ku bana to idan kuna jin tsoro to ku yi sallah rijalan suna wato tsaye masu tafiya ta aure ku bana ko kuna mahaya sai za a zuntum idan kuka amince kuma yana wani babu maza babu tsoron abokin gaba to fadkurullah wato ku ambaci Allah ma'ana ku bauta wa Allah kama Allah maku kamar yadda ya sanar da kuma ran ku kun ta lamun abin da ku kasance ba ku sani ba sai ku bauta masa wa qala ibn jubair ibn jubair yace kursiyu to zai mana fassara waɗansu kalmomi da suka zo a cikin wato waɗannan wannan sura ce kursiyu yana nufin ilmu kaga wato wato ga Allah ne ya wasi a wasi a kursiyu samawati wal ardi wannan sai yace kursiyu ilmuhu wato yana nufin ilimin Allah kenan yuqalu yuqalu ana cewa kuma basatan ziyadatan ma'ana qali wa fatalan da falla afrik fasara afrik ay anzil ka saukar wala yudu fasara wala yudu ay la yuskilu kai lauyaye shi wala yudu yuzu ma kiyaye su baya lauyayensa ma'ana wana adani bi ma'ana atqalani ya ya nauye ko kuma ya nauye ya mu wal adu wal aidu wato adu da aidu dukkan su ma'anar su dai al quwwat shine karfi eh at-tinatu abin da ake nufi da tinatu shine nu'asu shine jengedi kenan eh yata sanna ma'anar yata sanna yata kiyaru ma'ana yana jirgita babu buga ma'anar buga buhudu ai da haɓar hujjatu hujjar da ta fi wato mutumin da bai zai magana ba ya da hujja to sai a ce wato wannan wato buhutani ne ma'ana buhutan shi ne tsananin ƙarya ya fuka jin tsanani shi buhutani ita ƙarya kawai ƙarya ce amma in an ce buhutani to tsananin ƙarya ke nan mutum ya faɗa abin da ba shi da hujja hawu ya fi ai wofaciya ke na ai la'ani ta laha ba la'ani ta fiya ba mai ce bikewa fiya a cikin ta urushuha ai abin da yake haginin da nushuha ma'anar nushuha ai nukuruha muna fitar da ita isaro abin da ake nufi da isaro rihu iska ce a cikin wacce take guguwa ta hagu da take tasowa min al'arka kasa ila sama'i ce sama ka amurin kamar jin ciki shi ne laro wanda ya zuwa da ke cikin sa wata alam na abbas abdullahi na abbas yake saldan abin da ake nufi da saldan ai ne ta alayhi shehu wato babu wani abu a kan shi ne saldar ma'ana san dauri ke nan san dauri sai a samu kamar dutse san dauri wanda ko kasa aka zuba ba za ta zauna ba in iska kuma kawai za ta iya fashe kasar ba za ta ba komai a kansa ba wa qala ikirin mutum wala hukum ikirin mutum ce wajilu abinda ake cewa wajilu matsaro ruwan sama dalilin ya tsanani ma'ana wajilu ma'ana mamako kenan an ce an yi ruwa mamako ai da yawan zuba kenan adallu annada ma'anar dallu shi ne annada raba ko kuma ruwan da yake sauka kamar yare shi wa haza misalu amalul mu'min wannan misalin aiki ne na mu'mini ya tasanna ma'ana ya tasanna ya tagayyaru kamar yadda muka fasa ni gashi a baya azun na Abdullahi bin Yusuf a tasanna maliku an na ji an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma to na ji ya ce dan da ji Abdullahi dan Umar Allah ya tada su ka ya kasance za su ila idan aka tambaye shi an salatul khawf ga sallar tsoro to ma'anar sallar tsoro ita ce sallar da ake yi a halin yaki kuma ba sai ama ba sai ma ana halin yaki ba ko a halin ribadi misali kamar mu yanzu wanda yake da shekara arba'in zai iya fahimtar sallah kai mai tafi ne a nan tunda kusan ɗan area na duwan da yake area nan ba za a zai sanya aka yi tafi ne in dai mutum ya kai shekara arba'in ko arba'in da ɗan kaɗan to shi rubaɗi shi ne wato mutum wato tallafa shi shi ne abokin gaba da ake tsoro ya kawo hari to idan ana cikin yaƙi ne to shi ma ga yadda ake yi idan ko ba a cikin yaƙi ake ba a'a ana tsaye ne ana daku kar a ci duk an tafi wajen sallah shi kuma ya zo ya afka wa mutane sai a raba mutane gida biyu sai liman sai je ya daka ya tsaya yana nan wanda babu ne guda a cikin risala sai ya tsaya ya sallah ya sallaci idan wato a halin tafiya ne za a sallar kasuru sai liman ya sallaci raka a ɗaya tare da rabin jama'a rabin kuma suna can suna tsaro idan ya raka a ɗaya da sai ya tashi sai ya tsaya su kuma sai su tashi sai su kawo raka'a ta biyu shi yana tsaye da shi kenan sun suka kawo raka'a ta biyu tun da dama sallar kasar ce sai su koma sai su tafi su je su tsaya sai wa'ancan rabu su kuma sai su zo sai su yi kabbara su yi niyyar haraba su yi kabbara sai su bi sai kawo raka'a ta biyu tare da su idan ya kawo raka'a ta biyu sai in sallama su sai su miƙe sai su ciko ta ɗaya raka'a ta biyu sai su sallama wasu malamai suke cewa wanda ya yi raka'a ta farko din wanda suka yi raka'a ta farko suka bi liman in sun koma suka tsaya bayan sun yi wannan raka'a ta biyu sun ciko ba za su yi sallama ba sai su je su tsaya sai liman ya yi sallama sai su sallame a can a tsaye idan suka sallame a tsaye ko kuma yana dama sun tashi za su ko raka a daya idan sun ko sai su sallama wasu malamai suka ce a'a ai idan suka tashi idan liman yayi wannan raka a daya ya miƙe ai tsayawa zai yi jiran ko wa'ancan su zo ai ko wa'ancan ba za su zo ba ko wa'ancan sun raka a daya idan suka kawo raka a daya kawai sai su sallama sai su je su tsaya ko ko wa'ancan raka sai su taho sai su sai su samu liman shi kenan sai ya raka a daya da su kaga shi ya samu raka'a ta ta biyu shi liman ko ko kuma wanda suka zo daga baya sun samu raka'a ta daya shi liman da ya zama sai ya sai sallama sai su kuma sai su tashi sai su raka'a daya sai su sallama to haka ake yin ta idan kuma a halin zaman gida ne to liman sai ya raka'a biyu da jama'a farko idan ya zama tahiya ya kare ya miƙe su ko sai su tashi su kawo raka'a biyu sai su koma can sai waɗancan guda biyu sai su taho waɗancan sauran rabin sai su taho shi kenan sai ya raka a biyu da su amma shi raka a biyun da zai yi fa ba masu turori ba ne su ma ba masu turori za su ba idan ya raka a biyu da su ba masu turori ba ya zauna ya zama sai ya yi sallama suka tashi za su shigo raka a biyu da sai su kuma sai su shigo masu turori dan masu turori sun tsaye da ni to haka ake salatul fawzi to ita ce wannan mazala ake gaya mana cikin wannan hadisin shi ne yake cewa wato kare za su ila Abdullahi dan Umar Allah ya da su ya kasance idan an tambaye shi an salatul khawfi ga sallar tsoro ka kamar da ta kai tsini ne anan ya halatta a yi ta domin ana cikin tsoro saboda haka ba za a ce jama'a ba shi ɗaya an tafi an shiga masallaci ana sallah ba dan za su iya zuwa su abubuwa mutane to kamata ya yi lokacin a raba wasu su tsaya wasu su zo su sallah idan sun gama su sai su gama in sun wuce su sai su gaba da sallah yace ya taqaddamu imamu liman zai gabata wa da'ifatun min an-nas da yanki daga mutane fa yusalli bihim al-imamu raka'atan sai liman ya sallaci raka'a daya tare da wannan rabin mutanen وتكون طائفة وتكون طائفة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو sai tsaye yankin jama'a sauran rabin sai su kasance tsakanin su wa'annan masu sallar da tsakanin abokan gaba su suna can wancan rabin suna can suna tsaro lam yusallu su ba ki sallah ba fa idza sallal ladina ma'ahu raka'atan idan wa'anda wato suka sallaci wato raka'a ɗaya tare da liman eh to shi ke nan ista'afaru sai su dikiri makarin ladina lam yusallu bigiran wa'anda ba su sallah ma'ana sai su je can bigiran wa'anda suke tsaye a can ba su sallah ba sai su je can tsaya to amma a wannan hadisi sai yake fala ya sallin mura eh ba za su sallama ba su ke can tsaye nan wa ya taqaddamu allazina lam yusallu wa yanda ba su sallama sai su taho fa yusalluna ma hura ka'atan sai sallati raka a ɗaya tare da liman kuma ya sallama imamu sai liman ya sallama ya tafi kan sallah raka a ɗaya shi ya sallati raka a biyunsa فيقول كل فيقوم فيقوم كل واحد كون غير مسكين جماعة له guda biyu. rabin farko da rabi na biyu kowanne wato su zuna ɗaya ba zai to yi sanzu da an mutu mu raka ta kowa sai talatin raka ɗaya ga kansa ba da an yanzu rabin imam bayan liman ya tafi sai kuma kullu wahidi min al-lahi fa sai kan sallah raka ta yi kowanne daga jama'a dino sai zama ya samu sallah raka a biyu kenan fa in ta ka kaubun huwa ashaddu min zalika idan tsoron ya zama ya fi tsanani da haka masana tsoron ya yi tsanani har ba za a samu dama a yi sallah a haka ba ba za a samu dama a raba mutanen wannan rabi su yi wannan rabi su yi ba to shi kenan sallu ko kuma sallau mutane su yi sallah da jalan a tsaye tsaye duk inda suke kiyama a tsaye ala a ga damiya a kan digadigan su auru kuma na kuma suna kan suna mahaya a kan dawakin su ko raƙuman su sai su ta sallar su a haka mustaqbil qibla suna masu aikata al-qibla aw gaira mustaqbil ya kuma ba su fuskanci al-qibla ba ta ce duk inda tabbas tarbiyya da su ana yaki ko ana rigima kawai su ci gaba da sallah kawai su rika imani ya halatta ma ana wannan sallar kaga wani zai tare dan uwanka kai masa magana eh ka ce wani ka kula da bayanka da duk wannan ya halatta cikin wannan salatul hawli eh قال مالك مالك مالك مالك يقول قال لكن ذاك يقول لا أرى كما لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك كما لا أرى معلومة من سوى عبد الله بن عمر يا فقد ذلك والنبا إلا أن رسول الله sai dai daga maza la ya karbo shi ma'ana ba zance da ya faɗa da kan kansa ba ma'ana tun da ya faɗa to babu shakka wannan zancen daga annabi yake alhamdulillah
حدثنا الفاتحي
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى الفاتح الحمد لله آه. فكاد يموت. فكاد يموت.